والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة مرجئها إلى النار أعاذنا الله وأجارنا من النار هو من عمل أهل النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فهو من الله سبحانه وتعالى وديا da ya haɗa mu a wannan masallaci mai albarka masallaci na markar kabiru da zakar wanda yake wannan unguwa ta mara kan domin ci gaba da darasin littafi na rasul sarafa wa azubatuha na al'imam muhammad bin abdulwahab annashiji allah jibar shi da rahama wanda wannan shi ne ina ji darasin na biyar in bambance ba wanda za mu tashi da izin lahi tabaraka wa ta'ala a bayani a kan ayoyin allah maɗaukakin sarki da kuma halittun allah wanda muna cikin al'asulun awwal shi ne wanda an ce maka rabu rabbuka za ka ce rabbi allah ubangijina shi ne allah a rubuta الذي رباني وربى جميعا العالم والدياء المسكين ينجو انتدم إلى يوم رجل كما يحل في ذكر من تاركي يجب انتدم الرسل بنعمه جميعهم ولا شيء أنت ضرر ومنع يتكو هو عظيم شيء أمام بوتانا أنا أكتب لك ليس بما أعوذ سوى هذا أمام بوتانا kuma bayan shi wanda ba shi ba dalila an kamar da kawo aya ta farko suratul fatiha alhamdulillahi rabbil alamin dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah a bayyana da gaskiya shi kai rabbil alamin da rubun baraka malaki wa kullu ma fi wallahi alam dukkan wanda ba Allah ba ta biki ba wa وأنا واحد من ذلك العالمين إلا يكتبون نفسه وأنا دي بيتا أكون قيم أكون أظن ما أظن لنكتب بيتا ما ما نوتي فإذا قيل توربك لأتا بين وعين وعينك فإذا أتك ملوك بما عرفت ربك dan ne ka san ubangijin ka ana mafi sarki wadda ke ka kulli ayati ka ce ina gane ƙarfin Allah da kudura Allah ina gane Ubangiji na shi ne al'adati da ayoyi na shi alamomi na samuwar shi wanda aya kala biyu ce da akwai aya wadda take yake suna kadariya da akwai aya wadda take shari'a aya kadariya shi ne halittar taurari da wata da kaddara wannan marurruka dukan su suna biyan nuni a kan samun matsala wadda aya ta shara'iyya shi ne ayar dai da muke nufi wadda take tabbatar da hukunci daga cikin amin a rasa wadda wadda ba da nuna wurin da kawai ke wadda dukkan nufi ne suna nuni a kan samun matsala domin bayan da aika karanta aya ta alƙur'ani baka zuba zuciyarka ta ji wannan magana ta sha bambam da magana mai wa makhluqatin kuma da abin halitta shi ababen da yaro da su muke gane kudura Allah da karfin ikon Allah da sifofin Allah wala to wannan shi ne gado da ke in kuma ɗauka aya ta ɗauki aya ta shari'a na abu har sunayen Allah da sifofin Allah duka da su gudana da yadda zan bauta da shi duka da su gudana haba imam zai ba da misali wa min ayati shi yasa ba duka daga cikin ayoyin Allah ba duka ba aya a lura ta larabci ana yin da ita al'alama alama da take nuna a kan samuwar wani abu aya tana nuna samuwar Allah wadda tana cewa ayar ma halittar Allah ce aya ta kadariya ce dare da wuni da rana da wata da makamantarsu amma aya ta alƙur'ani in ana nufin da ita magana magana Allah ce ba halittar ba Allah ce Allah ya ce wa min ayati daga cikin ayoyi Allah madaukakin sarki annabi da dare yanda yake zauwa kamar arzikin duniya da wani bargo bidin wannan hari da wuni yanda yake yayewa kawa an yaye duniya da bargo haka alama ce a kan cewa da abu ne kudura da ikon da yake tattar da yanayin dare da wuni wa shamsu da zauwa rahama kwallo guda amma ko ina ana ganin shi wai wannan halitta Allah to ina zama ne sun haka wal qamar da wata ga hakkin shi alamun alkhairi da albarka ana ganin shi a ko ina an amfani shi a kan suka wannan halitta ina zama ne sun shi ka mawaƙin da yake cewa wa fi kulli shay'in lahu ayatu tadullu ala annahu yaqulu kowace ayatu ayatu da suke nuna cewa lallai Allah shi kaɗai babu abin bauta da gaskiya sai shi sai ce wa min makhluqati daga cikin halittun Allah da yan ba duka wato ya ta'abi wanda ba su za su iya gane hakikanin hujjar shine as-samawati as-sabu sammai guda bakwai dukkanin su halittun Allah ne da abin da yake cikin da abin da yake kare su wa man fihi da abin da yake wal ardu wa sama da kasai guda bakwai idan yanda sabai yake guda bakwai haka kasai guda bakwai wa man fihi da dukkanin masu hankali da suke cikin su ko suke kare su wa ma bai wa da kuma abin da ke tsakanin su dukkanin halittun da suke cikin su ko suke tsakanin su masu hankali da kuma wanda ke biyar wanda da marasa hankali wanda ke biyar masu man tura da alamun da ita da mai hankali ma ana yin da ita ga wajen da bai da hankali ba wanda ke yanzu ka suna cikin halittun hankali shi sa halittun allah ya hawa da su ba a iya tsarin biyu ba a iya sanin su da akwai wanda idan mutum ma bai taɓa gani daga cikin halittun hankali idan mutum bai taɓa ganin da cikin halittun Allah barantara na aljama da taɓa ganin na halittun Allah ba su da iya hawa Allah ta yi babu wani zai iya kance maka so ce ya san su Allah ta yi ya san adadin su da ƙarshen su wanda kenan duka kusan bita ne muke a karatun yau da wasu malar cewar dalili dalili akan haka قوله تعالى فقد قلب هذا التوفيق ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون وما هذا بتكون سورة سورة فصل الله أكبر تركيب كتاب ما لو كان رجل ومن آية دليل ومن آياته Allah ta kuke na daga cikin ayoyi da alamun samuwar Allah da ƙarfin ƙudurar Allah da kasancewa Allah shi ne mahaifin kowa shi ya cancanta a bauta mashi annabi zawarzo zawarzo zawarzo da zumunci shi yasa duk mutumin da ya ga dare ya zo da zumunci ya kaji ya ɗan samu wani al'ada wani ɗan tsoro wannan tsoron da za ka ji za ka nemi ana ma'aikin sarki ya kare shi ta daga cikin abin da aka yi nemi da kan nemi tsari da shi a cikin ma'auza shi ne kyanwu ne na hukumar dukkanin abubuwan da kake koyo su a cikin gudun halittar allah mara kuma a wajen da wanda ya min sharri ما خلق الشر غاسق إذا وقع. يا الله إنا من قرنك بشر يده الدم إذا وقف عليه تنكار دعوته وحسوته dole ba su koma da zuwa ga Allah alama ce ta samuwar Allah alama ce ta yi ƙara mai da kansu da Allah allai wannan hawa da kuma wani abin da ke cikin shi da albarkatun da ke cikin shi na neman abinci da makamanta haka in lokacin da ka ɗaga ba suka ga ababen da ake samun ilimi a cikin ake samun neman aljanna a cikin ake samun a yi kuɗi a yi aiki na da na tsawon da tsohon dare ya zanto gurin hutu da nutsuwa da barci rana kuma gurin neman abu duka na daga cikin ayyana wa shamsu wal qamar da kuma rana da wata a shams kwallon rana wal qamar da kuma kwallon wata duka ne ayoyi da fitowar rana caccanzawar wata fitowar wannan wata shi ma zai tashar zawar lokaci da za mu zai sai kuma hanyar ranar haskenta da akwai da yake suna biya a ne da akwai kuma shi kuma wata hasken shi nuru ne haske ne wanda zai da kuma a yankin hannun kawai alamar na ayon kawai sai ana mawakin sarki ce to nan da akwai wasu inda suke bautawa rana da wata to saboda munasaba alkur'ani yana amfani da yawan munasaba ta nan za a nuna haka a kan cewa masu cancanci ba a wata ba saboda halitta ce ta aro Allah ce la tasbihu li shamsi wa qamar kada ku yi sujjada ga wata li shamsi kada ku yi sujjada ga rana wala an kamar kuma ne kada ku yi sujjada ga wata rana ba a masa sujjada wata ba a masa sujjada a wannan ana kore aƙidar masu yi wa rana sujjada ko wata sujjada don haka ya sa mutanen da suke bauta ma rana lokacin da rana suke hujowa suke sujjada suke bauta mata sai aka haramta maka yin sallah a wannan lokacin don rana za ta hujo daidai lokacin hujowa rana da ya taba da ita ba da ita sai ta fito a ganin ido ta yi ne mai gargwadon mashi da ka iya cewa mai tafka a wani lokaci ya kare yin sana kuma alhamdulillah a application ga shi nan ka iya yana nuna maka shuru kashin hudowar rana in ta riga ta hudo daga na ya halitta kai sallah ka tawar da hawa da sauran lafiyar da ka tawar la ta zuwa shamsu a kuma da lokacin da rana take take tsayawa a tsakiyar sama inda bakka bayan inuwa komai kenan rana ta tsakiyar sama ko bayan da bata sallah a wannan lokacin sai in ta yi zawa da idan aka halatta maka kowace irin sallah ba a ba a fasu ɗin samari duk da aka ba wani ke cewa sallah wani kuma zuci ba zai fi ba sai kuma lokacin da rana take wahala da ya kuma karfin da awon da tare da cewa bayan da aka an zuwa ƙarshe na ma da hakan kai sallah sai sallah mai sabar da wasu sabar kawai sallah ta kafin da ke masu ha kamar da yake suna sallah ta gawa kamar da yake da suna rama sallah a tashi da barci kan ne ka da wata masu cikin sallah masu yau kina la tasjudu kina karra shi sama da ke ta ayoyi da suke bayani a kan misali da cikin da yawa daga wannan misali sun sanar da yana a kafin karatu ta yi shara a kan wasu lokutan da ba su da kai ba su a ba la ta su yi shamsu a ranar kama kada ku yi sujjada game da rana ko kuma game da wata idan ba a wa wani sujjada sai Allah shi kaɗai wasu yi lillahi na wani khalaqahu ku yi sujjira ga Allah wanda allazi khalaqahum wanda ya halicce su ya halicci rana ya halicci wata shi kaɗai za a wata ya wanda cikin guraren da ake sujjira na cikin da kara سجود التلاوة واضح واسجدوا لله الذي خلقهن فيسجد domin bautawa Allah matsakakin sarki Allah lillahi Allah ai al-ma'bud bi haqqi wanda ake bauta da gaskiya annabi khalaqa wannan wanda ya muci wannan rana da wata in kuntum iyyahu ta'budun in kun kasance tabbas ko masu bautawa Allah ne da gaske masu tauhidi ne masu aqida to Allah kaje za ku yi wa sujjada shi kadai za ku bauta ne ka ga wannan dalili ne an a kan cewa me yake suna dare da wuri da rana da wata suna cikin ayoyin Allah halitta ne na Allah da halitta ba abota musu da halitta ba kuma hannu ka kusurta cewa dare yana kawo sharri rana tana kawo alkhairi ko aka sun haka rana tana kawo sharri dare yana kawo alkhairi wata yana kawo sharri ko yana kawo alkhairi ko da yake da suna rana tana kawo sharri ko tana kawo alkhairi ko wani wata daga cikin watanna sharri ne ko makamata haka da haka kamar da wasu kawai cewa wata ne kuma wata ne sharri da makamata haka ko suke kalarci da cewa ranar laraba rana ta fi sharri wadda haka da ta ba ko wata aljana laraba ne wadda shekara ta ce duka wannan shirka yaren da ke zanto shirka karama ko shirka da bari da dogara ko da wanda su ba ko a da sanfa wani wuni da yake da suna alhamishi mai kyau yadda ba laraba ake gane su da wanda duk da rubutu a yanayin cin korar talata ba rana a sai da ce ba kuma kun zai haɗu a bayyana ya kuma da kuma da kuma ka a kuma na shan da makamantan ko kuma manta da ce can fadari don za su aka zama a kuma tsaki ke kamar ku an kan kuma tsaki ko kamar ku an ka kan ruwa ko kamar ku an ka kan daka da makamantan da duka shirkan kuma ce na malam ce wa qawluhu ta'ala dalili na uku kenan wala shi kuma wannan dalilin zai baka za a kan halittar sammai da kasai kasancewar sammai da kasai halittu ne da nan wa qawluhu ta'ala da faɗar Allah ba ɗaukakin sarki inna rabbakum allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsh yughshi al-layla wan-nahara يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ملكة وقوله تعالى فقد ألم أرسلت الكلام والذكر إن ربكم لن يتبس أبنججكم وعنه شيء الله الله abin bauta da kakkiya wanda shi kaɗai tuntun da abin sama shi allahu allah abubu ne hakan wanda ake bauta da kakkiya su kaɗai mene ne halittun shi allah ne kawai sama wata ba shi ne dai wanda ya halitti sammai guda bakwai kenan wani arda kuma ya halitti ƙasai guda bakwai ya halitti sammai guda bakwai ya halitti ƙasai guda bakwai fi tafi ayyar a cikin kwanaki guda shi ya wuce su ba don bayya iya halittar su ba a cikin kun farkon alaƙa ba don bayya iya halittar su ba a cewa ku kasance su kasance yana iya halittar su a kan cewa kai tsaye ku kasance su kasance amma ina da ya yi hankali ya halittu su a cikin kwanaki guda shida don ya koya ma ɗan adam duk abin da za ka yi ka dinga bin shi mataki bayan mataki sunna ce Allah ke so da yawa Allah Allah na da kudu a halice su da kalmar cewa kun farko inna ma amuru idza arada shay'an an yaqul lahu kun farko al'amarin Allah in ya so abu ya kasance kawai ka dai mishi kun ka yi magana ta iya ta kasance wannan shine kodda da ta aure da kuke amma anan sai Allah madaukakin sarki yake so ya koya ɗan adam halittu التدرج da bi mataki bayan mataki wajen da zaka tambayi don ka koya kama kamar yadda maryam lokacin da allah maɗaukin sarki zai ɗauko mata da ruwan zanzan da dabino sai allah ya ce ta buga ƙawarta a ƙasa ruwa zai hutu ko ta girgiza dabino ruwa ya hutu daga ƙasa kuma dabino sarko sai aka sa mata tare da cewa tana cikin naku da aka sa ta ɗan girgiza kamar yadda annabi musa allah ya ce ya tsara yadda zai kiyaye shi ya ce a sa shi a cikin taru cikin sunduki a zai masu cikin ruwa tarauta allah yana iya kare shi babu wani zai iya kaiwa zuwa gare shi kamar yadda allah ya wakil turke shara'anta a annabi muhammad sassan yin hijira da zama to sababi ne da gaske sabbata da allah ya kare shi tare da wani tarauta allah na iya kare shi ba wanda ya ce ya cutar da shi kuma dole ta juma'a da yake wasuwa a makka amma ya Allah ya sha'anta mishi intikali zuwa ga madina don a nuna wa mutane inna arziwa fi a ƙasa ta yi ruwa ga yata inda ka tashi in ka ganin kayi kayi shuru wajen ibada babu dama fasikai sun yawa a gurin canza unguwa canza mutu kaga nan ka nemi kasuwanci aiki baka samu ba canza ƙasa canza gani sai allah ya rike maka allah ya kada sa ta arziki da yake kuma ka bakar maka suna ce ji nan yan shi ne nan yan sunna ce ta a tadarruz da ta'anni fil umur allah ya shar'anta mutane ta dalilin yanayin halittar kamar da kai sun fi ta tsayawa mutum waɗannan nuka ko kuma kwana guda shi bayan kuka sun mastawa al'arashi sannan ya rubuta a kan al'arashi wanda ya ce ko ina allah yake kafin haka shin kuma da yake maka al'arashi a kan shi yake al'arashi ko makaranta haka duka tambayoyin na iya zuwa kan yaya allah yake kafin daidaita shi a kan al'arashi allah ba ba yau da yau ثم استوى على العرش يا ديت أكان العرش استوى يا ديت أكان العرش يا يا ديت من سم الاستواء ديت أكم أما الكيف يا يا ديت مجموع الباب ديت الله بغينا رسول الكيف مجموع والسؤال أنه بدعة تنبيا أكن يا أنا ديت بدعة ليش sahabbai da tambayar wa za'a da sama magabata ba su yi tambaya a kan wannan irin rabin da imam malik ya yi wa wanda ya tambaya arrahmanu ala ashi sama kai fa sama sai manzo Allah yake cewa al-istiwa'u ma'lum wal kayfu majhul was su'alu anhu bid'a kama araka illa bi ahli bid'a fa fa fakhruj al-majlis ya umarni da a huda shi da wani shi ya ce daidaitar allah a kan al'ashi ma'anar alistuwa sanar na ce a lokacin ta larabci daidaita bakin nan kawai an ba ta yi fiye ga allah daidaita babu wanda ya sani kuma bai halitta ba ka ce za ka yi bayanin allah ya daidaita kana a zaɓa lokacin tambaya a kan haka bid'a ne sai ya ce kai kuma da wannan tambayar ta ba kayan aiki da yake irin mutane su kashkar da mutum shi yasa wasu sai suke ganin bayanai da ba a ce allah ya ji zai tafi a shi saboda sun yi amfani da hankalinsu suna so su mai da iwanin nan yadda suka sani ne a ƙiƙarin shi yadda suka sani ne a duniya alhali alkur'an ya bayyana a kuma da Allah bayyana imani za ka yi da shi kaifiyar bayanan ta bakar bayyana sai suka ce bayanan ta ba a ce istawa da ya ce istawa da ya ce ya yi nan jari istawa istawa suka ce ash'ariya su ne ash'ariya a cikin da wannan da bidaya kuma na akida da ake yi a cikin akida a cikin da yake da suna a kawai عقيدة أشعرية ده مثلا لو أنت أول تعامل مثلا كده rubuta sharhu na akwai al'amu na kawai shi ma dai akan akida a shari'a da suna da yawa da tsoron akan akida da wani littafi wanda na ga da dama makarantar islamiyya suna koyar da shi wannan akidatul wurud al'awa akidatul awa wanda wasu idan ya kan wannan baitin da suke ci suna koyarwa da ɗalibai يعني عقيدة عقيدة أشعرية قال ابن ابن القيم كتاب نون اليهود ولام الجهل في في وحي الرب زائدة نون إن يهودا da aka ce wa kolo hittatun sai suka ce hinta aka ce ku ce Allah ga mata wani yau sai suka ce alfan hinta na su kuma lamun jihar wanda su ma daga cikin aƙidar jami'a da kuma ash'ariya sai suka tsara la lamu istawa iska ce istaula ya yi rinjaye kuma da mafi yawan in ta hafaru waɗanda ba ci karatu a ƙila ba sai suka zo suka da wani wani za a yi kasuwa a rantsuwa sun masawa a rashi wani rinjaye a kan al'arshi kaga wannan ma'anar bai kun sun jinkirta abin da alƙur'an ya yi bayani da hadisan manzo Allah sun fito bayani babu sahabin da ya yi a kan sa sannan kuma ne da akwai aqida mummuna da rashin haka in ka ce Allah ya yi rinjaye a kan rashi kinan da bai da rinjaye a kan rashi rinjaye bayan an yi yaƙi an gwamza ne sai ka baka rinjaye a kan shi yasa aqida akai tahrifi din juya ma'anar ayoyin Qur'ani yana da matsala Allah ce shi ya kuma tawa da wasu tanawa da wasu sarki da zai karanta da rashi kenan bayan da da maka yushi lailan nahara Allah madaukakin sarki yana rufo da dare akan wuni yushi al-laila an-nahara yushi tana tahira mafulun ke هذا الليل مفعول بالامر النهار مفعول بالامر Allah yana ɗaukar dare ya rufo shi a wuni kuma hanyo aka tun haka Allah yana ɗaukar wuni ya rufo shi a kanta nan da akwai wani usulubi da kasar asali na al-ajar al-zami da qur'an al-iktifa bin nazir an nazir ha ko kuma al-iktifa bin aqsi an an aqsi a wani akasin abu sai ba he an maimaita aka sai shi ba saboda kana iya gano kaga nan yawshin laylan an-nahar Allah na rufu dare akan wuni ko to ba he an maka bayani ba cewa Allah na rufu wuni akan dare yanda Allah yake daukan dare ya ruho shi akan wuni rikit kawai ne kaza ta shiga ne ko to haka Allah yake dauko wuni hasken wuni ya dora shi akan duhu sai yayi kenan nan bayan an maka bayani ba ka riga ka sani bisalawa awa yatlubuhu hafisan wuni yana neman dare da gudu sannan kuma hallo dare ma na neman wuni da gudu shi yasa aka bar maka bayani ka kaddara shi a kowane ne wanda ya riga ya riga yatlubuhu hafisan ay yatlubu an-nahar al-layla hafisan sari'a aw ko kuma kuma ka ƙara kwaji ya tulubu allaila an nahara hafisan kidan ya tulubu hafisan wuni na neman dare da gudu dare kuma hannu na neman wuni da gudu shi yasa wannan ishara ce akan wata zahira wani lokaci sai ka ga dare ya zamto kaɗan wani lokaci sai ka ga wuni ya zamto kaɗan da zayi dare kaɗan ne ko da sanyi dare da yawa ne da zahi wuni da yawa ne da dare da sanyi wuni kaɗan-kaɗan ne to dalilin wannan ya tulubu hafisan wannan yana neman wannan da gudu wannan yana neman wannan da gudu wata ran wannan ya rinjayi wannan wata ran wannan ya rinjayi wannan قال عند علماء الفلك تنتبه هذا واضح لو انا شنو يطلبه حثيثا واضح الطلب معروف فوق نعمة ليه sai yana neman ɗan uwan shi ko hafisan sari'an da gaugawa kaga daga cikin wannan da akwai da sarrafan da wasu malamai suka ɗauki wannan sallar suka sanya unwanin shi ne wannan littafin da wannan sallar a wajen wani shi wani littafi ne wannan kalmar hafisan da ya kusa ɗauka yana da cikin malamai ya ɗauka ne sai yana da cikin wannan littafin shi هيا ɗaya daga cikin malamai ne wannan kalmar hasifar da ya ɗauka ya sanya ma wani littafi suna haɗa ha wa zai abin sunan littafi a takaice na tashin a ɓangaren ilimi na hadisi ta da su shahararru da kuma Mare da shi, ɗaya daga cikin sauran hadisi. Mu ƙara ranguntawa shi ne al'alama wanda ta fi ne wanda ta dole ne mutum ya zama haɗe ce suna yi mafi wara ha hafisan don mu rike kalmar karnanta wara ibn kafir ya rubuta littafi alhafi abul fada ibn kafir da littafin da ya tafsiri tafsirin qur'ani hadith wanda aka kira shi tafsir ibn kafir shi ya rubuta wannan littafi wanda ibn kafir baitin a ilimin tafsiri fitacce ne a ilimin fikin fitacce ne sai alhafi ne a ilimin na hauni حفيثا البائس الحفيظ في ابتكار علوم الحديث ده هو الاساس don wani littafin kalmar nan ta taɓa suna da dama wasu za a ga sun da irin fasar da wani gura kwatantuwar da ya ce ko a wasu da gaggawa to amma an ta rufe su da littafin nan sai su zo maka ma'ana sai wa shari'a alba'id alhakim fi ikhtisar ulum alhakim littafi ne wanda sallar hadis a ulum alhakim da muhimmanci in Allah ya rasa ka gan shi ka shi يكون شهرين للرجل كما عمد أبوابنا علوم الحديث بداية أن تبع رسول الله عليه الصلاة والسلام جيد شيء يطلبه حفيفا ولنا نيمان دري دهود كما دري ما نيمان ولي دهود حفيفا أي سريعا واضح شيء ذاك الآية السعي الحفيف فهي من جوزاوة المشي الحفيف فهي من جوجاوة الطلب الحفيظ نعمة من جوجاوة واضح؟ الله يجيبك شنو يطلبها حديثا سيكما أكداو بيانا أكدتها خلق السماوات والأرض بايا أنتري أنا هو المخلوقات كم أما المخلوق الأول منين السماوات نبي الأرض ها sai aka cire ya aka ba da wani bayani a kan lokacin da aka halice su sannan da istiwa'i a kan al'arshi sannan da rihin dare da ake yi a kan wuni wuni a kan dare da neman dare da yake wa wuni da wuni da yake neman dare ko to sai kuma za a dawo bayani a kan irganin mahaluka wa shamsa haka kuma hannu shi yasa ya zamto mansubu ne wa shamsa da rana halittar Allah ce Allah ya nufi da ayyuwa halakar shamfa allazi halakar samawata ya arda wa shamfa kuma ya halice da yake rasuwa rana wadda haka na kadarta ayyuka halakar shamfa ya halice rana wal kamara da wata wal juma da taurata a sham Allah rana wadda da amfanin da suke tare da ita wal qamar da kuma kallon wata da alhamdu ke tare shi wal nur da kuma tauraro wanda ga kuma zurfi wanda kawa ce da sama wanda ayoyi da dawa sun tabbatar da haka sai Allah ya ce dukkaninsu musaffaratun bi amri Allah ya hore su da umarnin su da umarnin shi ya yi musu umarni kowanne da akwai aikin shi Allah ya hore su don su amfanar da bayi Allah ya rufe su ya sakhara ma bayi ya horarwa bayi don su amfana da su kuma umarni ne Allah ya ba su ba su saba ma Allah maɗaukacin sarki ka taɓa ganin wata rana ce ce bata mutuwa ka taɓa ganin wata rana wata ce bata mutuwa ko tauraro ce bata mutuwa sai wani Allah ya قدر ايش مكتوب الله يقول في أنا أصلا كنت تولي وانا خرجتم ديك ده وانا صفوف وانا قدرة ده قلب إيكو ده كمالة على تصورا على حرف تنبيه تصورا ويدو حقا له الخلق dukkanin halitta ta da shi ya da su kome ba iya wa'in nan wanda aka wani dukkanin halittu na shi da shi ya da ci komai wanda amur da kuma umarni na hudu halku halitta ta shi ce to yanzu zamu min zalika an ya kone da amur da to tun da shi ya halicci halittu da baki ɗaya tilas ne ya kasance umarni ko kuma al'amari na gare shi al'amur kala biyu da akwai al'amur shari'i da akwai al'amur kauni al'amur shari'i shi ne hukuncin-hukuncin shari'i umarnin da ya da abota mashi a dindin da sauransu na daga cikin umarni han umarni a kan barin abu wanda shi ne han wani al'amur kauni shi kuma shi ne al'amari na duniya lamarin duniya yau wannan ya mutu yau wannan ya samu arziki yau wannan ya talauci yau wannan haka haka wannan shi ne al'amuran kawai yau dukkanin shi na su yanda lahul khalqu yanda shi kadai ya halitta babu wanda yake musharaka da shi a wajen halitta to kuma a wajen al'amari ko al'amari bayyana abokin tarayya al'amari na shari'a bauta mushi da bin umarnin shi da mishi tsara ko kuma al'amari na kawo na jujjuya wa lamarin na duniya shi yake ɓanta shi wanda ya ko kuma a ƙarshen sa da ko ta hujjira da godiyo tabarakallahu albarakatun Allah sun yawaita daga cikin yawan albarkatun Allah in ka ambaci sunan shi a lokacin da aka fara abu Allah sai sun yi wa awon albarka in ka ce bismillah abinci za ka ci sai Allah sai yi wa awon albarka amma kai kato tubarkan labashi Allah ka sa kure da za a gaba da koyar koyar dole ka fita mu kamar sai ya yi baka baka ci komai ka daga cewa ni na wannan abincin da ya ci da ci wani abinci sai da kari ba bismillah in za ka fara lamari neman ilimi in za ka fara kasuwa in za ka kai ka ambaci sunan Allah duk abin da za ka yi neman sani albarkatun Allah sun yi sun yawaita kaga tabarakallahu albarkatun Allah sun yawaita wa Allah shine al-ma'bud bi haqqi rabbul alamin ubangijin tarihi Allah ya tsare sai kuma mana zai ka mana zai haɗu wani ma'ana da aka ce rabbul alamin nan zai haɗu da bayani a kan arab mala ce wa rabbu huwa al-ma'ruf arab ubangiji talikai wanda ya halicci sammai da ƙasa ya halicci dukkanin halittu ya halicci mutane da aljanu yake juya wani yake lura da al'amarkan su هو المعبود شيء يمكن تنتج أقول تعمل شيء شيء الرب إن كاير ده ده الله يعني تيم ها إن كاير ده ده الله يجي أذكى كيجي تشكى يجي رايك توصي كذا زين ده بقول تعمل شيء bar ma shi ne al-ma'budu bi haqqi shi ne wanda ake bauta da gaskiya duk wata bautar da ba ta shi bace ba kariya ce bata والدليل دليل أتاك قوله تعالى فأر الله أكتبك يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون قال ابن كثير الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة ملكة سوى دليل أكد سوى الرب هو المعبود وبين شيء تنتنت بعد سامشي شيء قوله تعالى تعالى وفي سوكي أسكي سورة البقرة وأن هذا ما لم يسكت سوى شيء هو قم ومن يندى أكد أسكي الأمريكا ومن هذا إن تكرم في سورة الفاتحة كهار سورة البقرة إمامي دولات حارة لهم شيء أكثر من الحارة كما أمامي أكثر من يكي مدنة أكثر أهو شهار الله شيء أمامي حارة وإنما على التفكير لما الماء فينا سكتي وأن الآية سكتي أمامي حارة إن كفارة إلى فرقم القرآن ba a da wasu tsararrun umarni ga wannan al'umma wannan domin za ta haɗa kuma a kan da yake magana a kan ibada ba da umarni a kan abautawa Allah da tauhidi da aku Allah ba ku kuntu duka ya ayyuhan nasu ya ku mutane saboda umarnin na kira zuwa الملوك والتوحيد والعقيدة شيء تعالى كراري متعالى أمانا كما سبب كتن سوى آية ما رأيتنا سوى سنة بسن آوي مكية آية شيء تعالى السورة لا تقول سنة السورة مدنية أما أسكن تلك تعالى مستثنى وسنة بسن آوي مدنية وتكما بسعى مدنية وسنة بسن آوي مكية wannan ayar tana da cikin ayoyi da ke mai a lokacin musulman kaɗai da ya sa aka yi jari da dukkanin mutane kuma kasancewa umarni ne na hawa hawa ya ayyuwa na sha'udu rabbaku ya ku mutane ku bauta da ubangijin kaga arrabu wani ma'amu iya bautar mana tare da tare ubangiji arrabu shi ne almabudu shi ne abin bauta shi wanda ake bauta mashi bauta ta gaskiya Allah ya wato sarki ya yi wa nasu ya ku mutane ya abubu rabbakum ku bauta ma ubangijinku wannan ubangijin naku allazi khalaqakum shi ya halicce ku ya halicce ku to dole ku bauta mashi ba ku kadai ba والذين من قبلكم وشي هالتي wanda suke gabaninku tun daga asalin mutum na faru shi ne annabi adam ya halittu ya halittu shi la'allakun ta takwas ya halitce ku ya halitce wanda suke gabaninku kuma ya umarni ku bauta mashi to tabbas in kun tabbata wannan umarnin za ku samu tsoron ke wannan la'allakun ta takwas ibn abbas yake cewa la'alla fi qur'an bitahqiq la'alla a yaren larabci tana zuwa da taraji fil ghalib tayyu hada amma ibn abbas yace maka la'alla fi qur'an bitahqiq tana nuna maka tabbas za ku samu tsoron amma in baka hada shi ba da umarnin da aka ce ihbudu rabbakum ku bauta ma ubangijinku in kuka yi haka tabbas za ku samu tsoron ba ba shi sa da kuma yin rubuta su da za a yi ana da wasu tafi da tafi tare da ba ta wanda fasa tsoron wannan ko da ke nan wannan ne ake yi sai ka yi rafin da abin da ya riga ya gabata sai ka yi rafin da abin da ya riga ya gabata da Allah kun ta tafi ba in kuka bauta ma ubangiji ku kiyaye bautar Allah tabbas za ku samu tsoron Allah haƙiƙanin takawa ko kuma za ku samu wiqaya makari daga shiga wuta domin attaqwa tana ɗaukar ma'anar guda biyu ko attaqwa tsoron Allah ko kuma attaqwa wiqaya min an-nar aw min azabi wa duka tana ɗauka to daga sai aka ce da bayani bayani akan da yake suna halittun halittar da Allah ba wakil sarki da ababen da ya yi na hikima gabayi allazi ja'ala lakum al-ardha shine wanda ya sanya muku kasa ta kasance firashin ashirin hudu hada bai bai bai ta ba a karkace ko makamantan haka ya sanya muku ita firashin duk da malamai cewa kasancewa kasa firashin ce bayya kore na kasancewa kurawiya ce a dunkule take saboda girman kasa kai ba ka iya gane dunkule saboda abu in babba ne ido baya iya kaiwa ƙarshen shi ba ka iya gane yaya yake a dangane kuma saboda ka almai mai game da labarai a tafsiri don taɓa tsaya a wani lokacin muka yi noman bayani wasu sama a bina'a ya sanya sama ta kasance gini ne rufi ne ga ƙasa kuma yake rike da ita ba ta haɗu ba ba sama gini ne mai rufe ƙasa ba وأنزل من السماء ماء كما شيني دي وندا يكي فتو دا ruwa daga sama أنزل نم da فعل ماضي ne amma yana ɗaukar muhallin mudari yana shine ne wanda ya safko da ruwa kuma yake safko da ruwa domin tausaya ma bayan shi ba akhraja da ya safko da ruwa bai bai ba ruwan haka nan babu amfani ba akhraja min as-samarati rizqan lakum sai Allah ya huto da ‘ya'yan itace a samara asalin shi ne abu ‘ya'yan itace na marmari ba amma yana ɗaukar alhubu yana ɗaukar ƙwaya ta abinci kamar hatsi da makarantar hankali dawa domin in aka hatsi ɗaya ba a hatsi ba sai yana wakiltar ɗaya ba a kawar da biyu da wannan ruwan ana ɗauke sarki ya hudu da a samara ‘ya'yan itace na ƙwaya ko kuma ‘ya'yan marmari rizqan lakum arziki a gare ku sai kaga shi ke arzika ku dan haka Allah shi ya halice ku ya halice wanda suke gabanin ku yau mai ce ku da kuma wata mushi sannan yayi wa'annan ni'imomin a gare ku fala taj'alu lillahi andaran kada ku sanya ma Allah kishiya wajen ibada kada ku sanya ma Allah kishiya a cikin abin da yake danta a gare shi na tauhidi na rububiyya ko kuma na tauhidi na uluhiyya ko na tauhidi na asma wa sifat kada ku sanya ma Allah kishi wa antum ta'lamun alhali kuna sanar da cewa Allah madaukakin sarki shi ya halice ku ya halice wanda yake gabanin ku babu wanda zai ce bai san haka ba kina ana nuna cewa wannan ilimin tilas ne a gare ka ka san shi to me yasa kake sanya ma Allah kishi wala taj'alu lillahi andada an darin jami'in na annabi annabi shi ne kishi kiran bayan ka fata ma Allah kishi ya ba a wajen ibada da mafhumul aya tana bayani akan tauhidi na ibada sanya ma Allah kishi ya ga ibada kiran wajen tauhidi na uluhiyya amma ya dauki dukkan nau'ika na tauhidi ka sanya ma Allah kishi ya ba malam ce qalam bi kathir al-allama ibn kathir al-hafiz ibn kathir yake cewa wa zai gaya wa littafi uku da gaske da tsawon ibn kafir tafsir suna na albida na nemi tare albida wa mahara littafi na littafi na uku mukamman uku uku wani amfani da ake neman da ƙwaƙwalwa a hankali da za a yi tafi mai sunan shi albidaya wa muhana tare na irin da kuma fara da shi kuma tafi mai sunan shi tafi da ranar sunan littafi na tafi da irin tafi yanzu muka haɗe shi yanzu yanzu ne a cikin gaba yawwa alba'isul hadis na hadisi amma ba sunan tafsiri bane ba a gurin hadin mu hadi sunan tafsiri tafsirul qur'an al-azim alamun sura mutum da ayyukan karatun da tafsirul qur'an al-azim rike suna da safa yana da muhimmanci kuma sauki da shi lokacin da ka ga littafi sunan shi ka kalle shi ka karanta shi iko ƙwarar bayan ka ɗauke hankalinka da gurin idanka da gurin ka ƙara hinta shawarwa ko kuma lokacin da ka saurare shi bayan lokacin ya wuce a rabi ta sunan littafi da sunan marubucin littafin a ɓarar ka rike shi ba Allah ce maka Allah ce maka ibnu kasir al'allama ibnu kasir a littafin shi na tafsirin Qur'an azim wanda ya shahara da tafsirin ibnu kasir wadah yake cewa al-khaliqu لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة وانت يا هلتي وإن أبدا شيء تنتمت لعبوك مش الخالق لهذه الأشياء وانت يا هلتي وإن أبدا يا هلتي مداري نهر قد نيرزو لأن أبدا أنا لبا يا هلتي سميت كستي يكي سبقود الروح واضح yake arzuka yake halitta arziki na ɗaya itace ta wannan ruwan da mutane don arziki a gare su to shi ya cancanta da abota da ko kuma ya cancanta da abota da shi in ka ɗauki bautan wannan tashi da shi ka iya cancanta a kaiwa wani shi to kayan shirka Allah ke wani kira shi ne insha Allah da alamu lokaci ya ko إن شاء الله رب العالمين أرجع متفضلين ألا تنسوا لله من أحد الأمة أولا في طريق السريع إلا ضعف الكاميرا إذا وانا شيء أرجع إن شاء الله كما سيما أدرس نظرة إن شاء الله دعنا ذا هذا ما ابن كثير يأتي الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة فوق ثم لا كراتيشي أيونا هو كان إيه أين هو haka kuma ilimi ya kamata ya kasance ilimi yadda ka san marufar burgi da burgi a haka wannan burgin da wannan burgin har a samu gini in aka yi wannan burgin a gehe wannan burgin a gehe to ba a samun gini mai kyau ko to nan ka ga nan ibn kasir ya ce wani mutaiku da ibada kamar ka tambaye mana to me ce ibada shi ne bai kira kawai na wa'u da ibada a tsaye maka haka karatu ya kamata ya kasance duk karatun da bai da tsari ka haɗarci wani sanduran ka tsallake ka tsaye wani sanduran littafi bakka da littafi ɗaya kirki wanda kana da wani kunshi bakka da shakka a kan shi akwai matsala sannan littafi daga wanda littafi ka haƙuri wani littafi wanda yake sama da shi kuma kan haka babu gini mai kyau mai ɗaya Allah ta muka Allah ta ƙasar Allah ta kasar sau da abin da kuka ranta Allah ta yanki ne zama karatun Allah ta yana albarka sosai a wannan ilimi namu da karatun da muke Allah biya mana dukkanin bukatun mu na alkhairi Allah ba mu kudura da iko na tabbatuwa akan wannan addini Allah biya mana bukatun mu na alkhairi uwayen mu wanda suka rasu Allah ya jibar Allah rahmatin Allah sa kwanciya wuta ce wa'inda suke da rai Allah kare su Allah ba lafiya Allah tabbatar da jami'an sa akan ayyuka na gaba kwarai Allah arzuka su arziki mai kyau ta duniya da lahira Allah suna albarkar alkhairu malamanmu wanda suka rasu Allah gafarta musu wanda suke da rai Allah kiyaye su Allah tabbatar da jami'an su Allah sanya albarka sosai a zuriyar su Allah sanya albarka alkhairu dukkanin bukatun da alkhairu ya Allah bakin sarkin da rabuka ya Allah ka biya mana bukatun da alkhairu سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك